الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حرمت عليكم الميتة والدهم والدم والعم الخنزير وما أهل لغير الله به an haramta kanku almaitatu matacce ai aka luhacinta ko da dabban da allah ya halatta ban yi mata lan'am allah ce sai an yanka ya mutu an haramta wadda an haramta muku jini almafso mai gudana wato jini inda yare yana gudana haramun ne sabanin wanda bai gudana kamar hanta da saifa duk jini ne amma sandarare ne kamar yadda ya zuwa cikin suratul an'am wala marhin ziri Allah ya halamta haramta maku cin nama da abin da aka daga sauti aka yanka da sunan Allah da sunan wani Allah bi an zubiha ala ismi ghairihi shine aka yanka bisa sunan wani Allah lokacin kabarai sukan yanka da sunan lata da uzza to irin wannan yanka haramun ne a ce shi wal munhaniqatu da mai makara almaitatu haniqan wanda igiya ya makare ta sai ta mace shi ma haramun ne a shi wal mawqudatu al maqtulatu darban wanda duka ya kashe ta bayan ka aka yi bayan da ke ta ne ta mutu wani mutaraddiyatu da mai gangarowa daga sama a saƙi da tumin hulun ila sublet dabban da ta faɗo daga saman dutse ko saman wani abu ta faɗo daga sama zuwa ƙasa amma ta ta mutu ita haramun ne a ce wannan diyatu almakatulatu bi naɗi ya laha wadda ta mutu saboda sukan yar uwan da ta soke ta wani dabba ya soki dabba da ƙaho dalilin wannan dabban ta mace ba za a ci ba wa ma akalar sabuyi da abin da za ko ka suka ci minu da gare shi to da ya ce ba za a ci ba duka sai ce illa ma zakaitu sai abin da aka yanka misali dabba ya makare da igiya aka zo aka gani bai riga ya mutu ba da sauran rayuwa aka kwanci igiyan aka yanka to a ci hakanan wanda aka dake ta da sanda ba ta riga ta mace ba aka yanka aci hakanan wanda wata dabban ta soke ta ba ta riga ta mutu ba aci to shine sai illa ma zakaitun ay adraktum fihi ruha kuka riski rayuwa a cikin sa min hadhihi al daga waɗannan abubuwa ba zabatumuhu kuka yanka shi kamar a ce dabba ce moto ya buge ta ko da kafan ya kare to wannan dabban kamin da mace in aka yanka har jini ya gudana a ci ma zubi halin nusmi da abin da aka yanka da sunan gumaka jam'u nisabin wahiyar asnam ita ce gumaka don haramun ne a yanka da sunan allah ne shine halal amma a yanka wani abu da sunan gunki haramun ne وأن تستقسموا بالأزلام ألا يا هرم تكو رنطوا تدلب القسم والحكم كن رنطوا ده كنت بالأزلام ده الكلمة جمع ظلم بفتح الزاي ولمها وما فتح اللام ظلمي إلهم وانا أكشيني بكسر القافي صغير القلمي لا ريش له ولا نسل وكان سبعة قدابك وإنسوا أزلام لنا wasu na inda sanin da ka'aba ce wajen mai gadin ka'aba alaiha alamun sana da alamomi wa kanu ya haƙi suna sa ta hukunci ba in amartu in ta yi tamaru in ta hore su sai su horu da shi wani na hato in ta in ta hane su hannu wato da a zamanin da kamar wani abu ne na istihara suke yi suna da wani akushi guda bakwai an rubuta kan ɗaya amarani rabbi ɗayan kuma na hani rabbi ɗaya kuma wahidin minku ɗaya an rubuta min gairikum ɗaya an manne akan ɗaya to haka dai aka rubuta idan an zo sai a ba shi mai gadin wannan abun dinami ɗari to sai jefa waɗannan a kusan guda bakwai idan tafiya za ka yi in ya fito ce a mara ni rabi to shi kenawa ya kyau in ya fito da hali rabi ya kyau sukan zo wani babban gunki ne wanda shi ne babban gunkin na, mutanen maka lokacin nan Allah ce wannan rantsuwa din nan da wannan azlam su ne a kusa Allah ya haramta karayi zalikum yin haka fiskon khurujin fita ne a ni ɗati gabarin biyayya wannan zala ayan da za a karanta ta sauka ne bi arafata arfa yawmul wada ranar hajjin bankwana hajjin da annabi ya a cikin musulunci guda ɗaya ne shi ake kiransa hajjatul wada domin da annabi ya hijira daga makka ya koma madina ya shekara takwas to shekara takwas a bakwai ne kamin a kai na takwas aka yi fatuwa makka da aka ce makka to shekara a shekara na takwas aka ce makka da shekara na tara ya zo annabi ya ce to ba zai je hajji bana ba an saukar da farillan hajji a lokacin ya ce bana ba za mu je hajji ba saboda duniya ba ta gama jin cewa an tsarkake makka da ka'aba daga gumaka ba don haka ya sanya sai na bakar ya zama amiral hajji a je a yi hajji daga baya ya tura sai na awar ya ce kai kuma ka je ranar arba ka karanta wannan takarda abinda za a karanta cewa to daga bana an tsarkake maka daga kafirci gunki duk sun tashi wani mushiriki kare ƙara zuwa haji daga bana wannan ya wuce shekara na ƙarshe shine annabi ya taso ya zo da kansa shine ake ce mashi hajjatul wada'i hajjin ban kwana to manzala salama shi ne aka bi aka san me aikin haji bayan aikin haji an gama yana kan yana kan arfa sai Allah ya ce to manzala ka gaya ma yan wanka musulmai aliyawa mai isan lalina kafaru a yau dai kafirai sun yanke kauna min dininku daga addininku da suna ganin kwaje ai kwa dawo gaskiya to yau din nan sun tabbatar da cewa sun yanke kauna ba za ku koma kafirci ba an tattado ku a ridda an gabaninsa ba da ɗamihin bayan kwaɗayin ɗama'ihin fi zalika limara hau saboda amina suka gani a wannan lokacin min kuwatihi na ƙarfin musulunci don haka allah ya ce bala ta shawun kar ku ji tsoron kafirai wa shauni ku ji tsoro na ni kaɗai اليوم أيوننا أكملت لكم دينكم ناسكا مكو الدينكم الدينكم أحكامه كنتو كنتنسا وفرائله دفر اللنسا فلم ينزل بعدها حلال ولا, ولا حرام daga ran da aka saukar da wannan aya alyawma kamanta lakum dinakum ba wani ayan da ya sauka wanda yake nuna cewa haram abu kaza halal abu kaza haram amma duk abin da yake halal da haram an riga an gama ba wai an ce shi ne ƙarshen suran da ayan da ya sauka ba a'a wasu ce za ja a nasarullahi ne lokacin wata koyo mai turje ƙuna fiye ne to amma dai daga wannan rana da allah ya ce a kamar alyawun a kamar tilakun dinakon to ba wani abu da ya sauka na sunan hukunci ko abu a yi ko a bari to shi sa wasu jahilai suke cewa idan mutum ya kawo wani abu a cikin addini bayan fadin annabi alyawma kamaltu lakum dinakum ya ƙara wani addini saboda annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kage wani abu a cikin al'amarin mu wannan an yi masa raddi suna kafa hujja da cewa ɗariƙun sufaye da aka kawo su istighfari da salati da sauransu an kage su ne kaman ƙari ne a cikin musulunci alhali abinda ake nufi alyawma kamar telefon dinakon dina da farko shi musulunci ba gaba daya ka kawo su arkanin islami guda biyar gaba daya ba farko ma'aikin allah an ba shi tauhidi tauhidin kawai aka yi ta fama da mutane umartu an muqatilan nasa ta yaqulu la ilaha illallah ba yi maganar sallah ba sai da aka shekara biyar bayan shekara biyar aka kira annabi isra'i da miraji allah ya bayi salloli biyar ba yi maganar zakka ba tukun ba yi maganar azumi ba haka annabi ya zauna shekara goma sha uku a makka rukunan musulunci guda biyu ne tauhidi sallah da ya koma madina ya shekara daya sai aka kawo azumi aka ƙara kaga an samu rukuni na uku kenan ana na sai aka kawo zakka aka ƙara to na ƙarshe wanda yake farilla wajibi a rukunan musulunci shine haji to da aka cika wannan rukunan musulunci guda biyar Allah ya ce to al-yawma akmaltu lakum dinakum waɗannan su ne arkanul islam guda biyar to faɗin da ya ce wa man hadasa bi amrin hadha ma laysa minhu duk wanda ya kage wani abu daga cikin al'amarin muna addini wanda babu shi an masa raddi amma kuma idan su bawa ko waliyi sun kawo wani abu suka ci a istighfari ai ba ma laysa minhu bane ma huwa minhu ne don a cikin alkur'ani akwai fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara akwai inda manzo Allah ya ce inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marra wa fi riwayatin 100 marra ni kullun sai na nemi gafara kaga idan mutum ya ce ka yi istighfari to ba ma laisa minhu bane ma huwa minhu dama akwai shi a cikin alqur'ani sai aka ce ai salati salati annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima aka tambaya annabi wani irin sigan salati za a maka ce kowane iri amma ni ina son salati ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammadin wa muhammad har zuwa karshe kaga yan mutum ya yi salati ko wani ya ce ya yi salati ai ba ma laisa minhu bane ma huwa minhu ne bai zama ya fita a cikin musulunci ba idan salatin ma annabi ya ce aksiru alayya min salat yawmal juma'ati ko yawaita yi mini salati ranar juma'a domin ayyukan ku ana nuna mini ranar juma'a don ranar juma'a ana nuna wa annabi aikin mutanensa to duk yawan da yafi yawan salati wajen annabi ranar juma'a to salati za ta sanar da shi annabi ya san da shi kakan an ce ai salati ma laysa min hure ma huwa min hure an ce ai zikiri ba Allah ya ce wazkurullah kathira alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa zakirin Allah kathira wa zakirati to wannan alqur'ani ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah ya ce wa zakirin Allah kathira wa zakirati to cewa haka nan a ce ma laisa minhu jahilci ne ma huwa minhu ne saboda ka ashe istighfari da salati da la ilaha illallah idan mutum ya ce ayi bai kage wani abu daban ba bai kage wani abu daban ba idan kuma suka ce ai abin da yasa muka ce istighfari gaskiya ne salati gaskiya ne hailala gaskiya ne mu ma muna yi amma dan me zaka je ka karba ai karban ne shine kaman ka karbi sabon musulunci kenan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma ɗin ga hujjarsa sai na ali ya ce masa yana rasulullah ta rana ya rasulullah ka keɓance ni da wani aiki wani ibada wanda bi kowane ibada wanda ka ba kowa ba sai ce ali ce la ilaha illallahu ya ce la ilaha illallah amma dai wannan aikuwa da kowa na faɗa a bani wani ne nake ɓantacce nawa annabi ya ce to rufe idonka sai rufe idonsa ya ce ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha sai ji wani irin sanyi ba irin yadda ya saba ji ba ya sauka a zuciyarsa wannan asalin talki ne kenan ya je ya karba wajen manzon Allah manzon Allah ya lakana ma Hassan al-Basri Hassan al-Basri dawo da dai dawo da dai har zuwa dai sai ina Abdul Qadir amma sai ka gana ce mutane idan ka ce a yi ɗariƙa to a yi wani abu ne wanda aka kaga wanda annabi bai san shi ba annabi da ya san yesu jibari annabi ya san salati annabi ya san la'ila illa allah ya horo da su sai ka ce malai sa minu ai ma huwa minhu ne abinda kenan to suna kafa hujja da yawa cewa al-yawma kamantu lakum dinakum in ka ce kana ɗariƙa to an sake yin wahayi kenan ai wayan annabi ba wahayi to ba haka bane shi dai al-yawma kamantu lakum dinakum ya saukaran arba ne ranar hajjan ban kwana ranar da aka cika ma annabi arkanul islam guda biyar wa atmamtu alaikum ni'mati na cika nima na akanku bi ikmalihi da cika shi wakila an ce bi dukhuli makkata aminin duk shekarun da annabi yayi yana cikin rashin aminci kamin ya shiga makka amma ran nan Allah ya ce ku shiga makka kuna amintattu لقد دخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم مقصرين to a yau ranar Allah ya cika dan za ku shiga sai kun rike makami Allah ce kowa koyi makamin sa ku shiga amintattu wa raditu yahtartu lakum al-islam na zabi addinin musulunci gare ku dinin addini wa man yadhra fi mahmasatin ya koma can akan magana cewa an haramta maku cin matacce to duk wanda aka bukatar da shi fi mahmasatin a cikin yunwa maja'atin yunwa ila akali shay'in zuwa cin wani abu min mako nima alai daga abin da aka haramta masa fa akalahu ya ci shi ghaira mutajanibin ba mai karkata ba li ismin ga sabon Allah fa inna Allah Allah gafurun mai gafara ne lahu gare shi ma akala abin da ci rahimun mai rahama fi ibati a cikin halatta shi lahu gare shi bi khilafi sabanin alma'il wanda ya karkace li ismin ga zunubi ayyar mutalabbis mai cudanya da shi ka gaza tsarege kamar mai yanke hanya ma'ana mai yin mutane fashi walbagi da mai zalunci matsalan falahilu lahul akalu wato ma ana ce ma wannan irtikabu a hafin larare ne idan cuta biyu suka hadu kuma dole a yi ɗaya ka zaɓi mafi sauƙi a ciki idan mutum ya rasa shi zai mutu kuma an ce kare shi sai halal sai rasa halal ɗin idan ya ci haram ya saba ma Allah in ya bari ya kashe kansa ya saba ma Allah to sai a duba wanne fi sauki menne fi sauki kisan kai ne fi sauki ko cin haram to gwan maka ci haram din an ce karkacin mushe kaje duk inda kaje ba abinci sai na mushe kamar kaje kasar nasara duk roman da za a yi da mushe za a yi ya kayya in baka ci abinci za ka mutu cinye kawai abinka to wannan shine Allah ya ce fa mun qurra ko da nace an haramta muku matacce da kaza idan ya zama bukatuwa wanda dole ne ka ce wannan to an gafarta maka shi shine masu bikin suke cewa jadalil munqarri an yakula al ma'itata fa in sagana anha taraha malami suka ce kamar yi guzuri yawa an ka san gaba dai zaka je ka je yi guzurin mushin amma san da ka je ka samu mai kyau jefar da ita to addini surun yau da haka shi ne shi in ba mai karkata ba amma kaga a cikin fikin suke cewa to wanda aka halatta mashi banda mai tafiya na zalunci kawai mutum fashi yake yi ko kowa yana zalintar mutane ko yana karɓar mutane akan hanya shi wannan ba a halatta masa ba to wannan irin shi yana da yawa a cikin musulunci kamar yadda shan giya haramun ne kisan kai haramun ne sai mutum ya sa kashi a makogoro ya makale masa idan bai cire kashin nan ba zai mutu to amma al'adar makogoro in ya ji haram budewa yake yi in ya ɗauko giya ya sha to makogoron zai bude kuma in ya shiga cikin ko menene shi ciki zai halaka shi haka ce sha giyan ba komi ka sha giyan a wannan lokacin don kashin ya fada saboda in ka bari baka sha giyan ba za ka mutu kashen kai kuma haramun ne shan giya haramun ne wanne ne ya fi sauƙi irtuka ba hafin larari ya salo na kaya muhammad suna tambayan kaya annabi muhammadu ma za uhilla lahum me aka halatta masu minar dami daga abinci wulka ce uhilla lahum ɗangibat an halatta muku dukkan abinci masu daɗi wasai ma allamtun da farautan abin da aka sanar da su ku min aljawarihi na masu kasbi shi kuma dalilin wannan maki Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai malaika jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a yaba annabi sallama jibrilu ya zo annabi ya yi izini sai mala'ika jibrilu bai shigo ba ya tsaya a waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai leko ya ai an yi min sallama na ce ka shigo zai ce eh ya rasulullah mu ba mu shiga gidan da akwai kare akwai kare a gidan ba za mu shiga ba to wannan salazan ce haka kare yake sai ya horo duk a kashe kannuka a madina har yaje ya samu karen wata mata yana haushi sai ya bar shi don tausayi saboda kare taba karen matan sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari annabi ya ce je ya kashe shi ya koma sai ya kashe karen to sai suka tambaya manzo Allah ah ya rasulullah tunda kare haramu ne me aka halatta mana ce to kare rike kare don wasa haramun ne amma rike kare don farauta ko don gadin gona halal ne shine aka ce an hana ilma'ul limtum abinda kuka sanar da su minal jawari na masu kasbi minal kilabi daga kannuka wasu bai da zakoka wa tsere da tsuntsaye mukallabina masu masu zabura su kama abin farauta halin min kallabtul kalba wato shi kallabtul kalba na koya makare farauta ay arsaltu na sake shi Allah sayyid bisa farauta to allimu hunna ku sanar tabbatar da su mimma allamakumullah daga abin da Allah ya sanar sheku min adabi sayyidi na ladabobin farauta ma'ana ka koya makare in ya ga abin farauta ka cinna shi ko ka yi bismillah an gace ish ka ce bismillah rahman rahimi ya je ya kamo wannan abin farauta zomo ya kamo burgu ne ya kamo ya kawo maka bai ci ba ko da ya mutu ka ci saboda bismillah nan da kai ya halatta shi amma idan ya kama ya yi wani wuri ya ci to ba naka ba ne bai horo ba kenan shine allah ce to allimu hunna shi kare zuwa abin da ka koya masa shi yake iya ku sanar da shi yadda ake farauta idan ya ga wani abin farauta ce kash ka kama ka ce wanda ba na farauta ma ka ce kare je ba zai je ba ka ce ya je zai je kai bismillah zai kama to wannan duka fa kulu ku ci irin waɗannan karnukan mimma amsakana abin da suka rike alaikum akan ku wayan qatalatu ko da karen kamin ya kawo ya wujijjiga shi kamin ya zo wurinka ya mutu amma sharadi bi an lam yakul in bai ci ba amma idan karen ya yaga sannan ya kama ka ba kai mawa ba ya zama haramun minhu da gare shi bi lafi sabanin ghairil muallamati kare ne kake da shi ba an koya masa farautar ne ba kawai ya ga burgu sai ruga da gudu ya je kamo ba kai ka sake shi akan burgun ba ko zo mu fala yahillu sayduha wannan cin wannan farautar bai halatta ba wa alamatuwa ya za ka yi ka gane karen ya karantu an tasarti da iza ursulat ta saku in an sake ta mana in an cinna ta sai ta zabura in an ce watan zijirar iza zujirar in an ce aka yi mata tsawa dawo ta kan dawo in aka ya kaso uku to an san karen ya karantu kenan wata makusukin sai da ya kamo farauta wala ta kulkar ka ci minu da gare shi wa aƙallu ma ya rufu mafi ƙarancin yadda za a gane ya karantu salatu maratin ayaka so uku ayaka so uku shi kenan bayan akalar idan ta ci milo da gare shi falai samin ma amsaka na ala sahiba ba ta zama abin da ta kama ma abocinta ba bala yin akluhu cin sa mai halatta ba kamar yadda ya zuwa cikin hadisin buhari da muslim wa fihi an nasai da sami to aka samu wani ƙari farautan kibiya idza ursila wa zikra ismullahi alayhi idan aka saki kimaya aka harba kiba kibiya aka ambaci sunan Allah ko mashi ka sayyidul muallim daidai suke kaman karen na mina jawarihi misali kaga kwari da baka ne kake farautar da shi kaga zomo sai ka harbe shi sai fada wani wuri baka ganshi ba kana ta nema kana ta nema ka samu ka yanka can sai ka samu ya mace lokacin da zaka je kwari da bakan nan ka yi bismillah to shi kenan zai ka ɗauka ka ci ba wani magana ba wani magana saboda bismillah nan da kai da farko a wani ƙaunin ma ko da ya kwana kana ta nema baka samu ba sai gobe ka same shi amma sai ka samu kibiyan da ka jefa a jikinsa ka tabbatar da shi ya kashe shi kenan wasu Allah ku ambaci sunan Allah alayya kan san inda irsalihi yayin sakonsa wata kulla ku ji tsoron Allah inna Allah hakika ubangiji sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne al yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku dada dan abinci wa ta'amul ladina utul kitaba an halatta muku abincin waɗanda aka ba su littafi ai zaba ihul yahudi wan nasara yanke-yanken yahudawa da nasara an halatta ku shi hillun lakum wada'amukun abincin wada'amukun abincinku iya hillun halal ne lahum gare su wannan allah ya halatta ku ci yankan ba yahude irin na daba amma yanzu don mutuna nasara kaje kisa mata shi bai yanka abu ba ya dauki dan ba ya buga a ƙasa ya jefa ruwan zafi ba ce ka ci ai wannan moshe amma ai shari'an su ya ba su dama su yanka irin yankan musulmi idan sun yi irin yankan musulmi dan sai a ci to amma in yi yankan arna don yana bai hudu sai a ci ya dauki kare ya buga da ƙasa dama kai kare haram ne a wurinka sai ya ci to idan sun yanka bisa ka'ida na addininsu to abincin su halal ne gare ku na kuma haram ne gare su halal ne gare ku wal mawsanatu Allah ya halata muku katangangu minal mu'minati daga mu'minai mata wal mawsanati da katangangun mata al hara'ir yayaye min alladhina daga waɗannan utul kitaba da aka ba su littafi min qablukum gabanku hillun lakum halal ne gare ku an tankihuhunna ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun biya sadakin su muhurahunna musinina mutazawwijina amma ku yi aure tsakanin ku da su musafihina mu'lana gaira musanihi musafihina ba masu bayyanar da zina ba bihinna da su wala muttakhidhi ahdan kar ku riki kuma abokan boye min hunna daga cikin su tusurruna bi zina da kuke yin asirin zina da su bihinna da su ومن يكفر دو wanda ya butuce bil imani ba da gaskiya da Allah yartada ya ridda faqad habida amaluhu salih aikin sa na kware ya baci kabla zalika gabarin wancanan ka wala yutad bihi ba kidaya da shi wala yusabu ba a sakawa alaihi akan sa kaga dan biki yake samun abun idan mutum ya ridda aikin sa ya baci to in ya dawo ba in ya dawo ba sai ayin matul mazahib suka ce idan ya yi ridda to kamin ya yi ridda ya taba haji ya yi azunzuma da sauransu sai ya ridda an ce aikin ya baci ko sai ya dawo musulunci ya haji yake na dana nan ko ya sake wani to wani mazawan ya ce a'a in ya dawo aikin ladan ya dawo sau da ka ba sai ya kara hajjin ba wani ce a wancan duk ya ɓaci sai ya yi wani sabon zubi za a yi na to amma nan da yake shafi'i ne mai jalale ne mazhaban shafi'i ya yake ce ba ma ladan kawai maliku ya ce in ya dawo ladan zai dawo da wa huwa fil akhirati ya lahira min al khasirin cikin masu hasara idan mata idan ya mutu alayya kansa an kai su muni kenan ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda ka ba da gaskiya da Allah ya zaƙumtun ila salati idan kun yi nufin tashi zuwa sallah wa an tumodi suna kuna kari ma'ana ba ku da tsarki tsarkin bawali ne ko bayan gida hadisi ne faksilo wujo hakan ku wanke fusakunku wa aidiyakun da hannayenku ilal marafiki zuwa murafikai ai ma'aha tare da ita kama bayyana sunnatu kamar yadda hadisi ta bayyana wamsaho bi ru'usikum ku shafi kanunku alba'u lil ilsaqi wamsaho bi ru'usikum ma'ana ku manna hannunku akan ku shine ba'ul ilsaqi kamsahu bai ce famsahu ru'usakum ba ku shafi kanunku a famsahu bi ru'usikum hannunku ya mannu da kanunku ai alsuqul masa ku manna shafan nan biya da ita min gaida isalati ma'in ba tare da kun gudanar da ruwa ba وهو اسم جسم فكفي أقل ما يصدق عليه وهو يائس mafi karancin abin da cewa shafa yayi gaskiya kai kaga mazhaban malikiya sai ce shafan kai farilla ne daga nan ma ka shafa har zuwa ƙarshen ƙiya wannan farilla ne dawo da shi sunna dole ne sai ka yi umumin kanka shi kuma shafi ya ce a'a ba dai shafa aka ce ba ko dan haka kai yayi to shine mai nan tafsirin yake cewa shi shafan nan abin da zai gaskiya a ce ka yi shafa kawai shi ke haka ma ba shafa ba ne ma kuma ce ban yarda da wannan ba duka sai an manna ma a sa daga nan ai haka to farilla ai haka sunna sai ya ce ka wahal da mutane mu dai haka ya ishe mu ya ce wato kaga shi yasa ya ce wa alaihi shafi a kansa imamu shafi yake amma in ka je maliki zai ce sam sam wa arjulakum wanke kafafunku min nasbi adafan ala aidiyakum wa bil jarri al jawari wa arjulukum ila al ka'abaini zuwa idon kasa kaga shi sa na hawo yake da magana yace famsahu bi ru'usikum ko sai yace wa arjulakum wa arjulakum karka ce adabi ne akan bi ru'usikum ka ce kafan ma shafa za a yi can da yace fakasulu yace wa arjulakum wanke kafanku don ka gane adafan ala aidikum maganan hannu yake yi karka ce ai famsa wa bi rusukum wa bi arjulukum a famsa wa bi rusukum ya tsaya nan wa arjulakum ya koma wanke ne ilar ka abai ne zuwa idon kafa biyu ai ma ahuma kama bayyana su wato wa huma su ka abai ne nan su ne azama ne kasusuwa biyu annati ani masu dagowa biyu fi kulli rijlin a kowane kafa inda mafsali saki wajen maraban maken gaman kafa wal kadami da duge wal fasalu rarrabewa bainal airi tsakanin hannaye war aljuri da kafa al magsulati abin wankewa bin rasi da shafa al mamsuyi abin shafa yufidu ya ba da fa'ida hujuba tartibi abin da yasa ce maka haka ana maganan wankewa ne sai kuma ka shigar da shafa ko to yana so ya baka fa'idan haka ake so a jera karka ce ai shafa daban wankewa daban ko ana cikin farilla ne an wanke hannu an wanke fuska ko an shaka ruwa an kurkura baki to sai aka kawo maganan shafa maimakon a ci gaba da gaban wankewa a ce a wanke kafa sai aka shigo da kuma a shafa sai ce yana ba da fa'idan fa yadda aka jero nan haka za a yi yadda ka wanke hannun nan ka wanke fuska ka kurkura baki ka sha ruwa to sai ka yi shafan sannan ka je karshe wajen wankewa din na'am fi da harati hadhihi al'ala wa li shafi wa yukhazu an yulqu min sunnati daga sunna wujuban niyyati wajibtin niyya annabi ya ce innamal a'malu bi niyyati kaga a ciki ayan qur'ani bai ce niyya ba to sai malin ya ce to in ka koma a cikin farillan alolan nan sai a koma suna a samo cikinsa wajibi ne a niyya kamar sauran ibadodi wayan kuntun junuban in kuna da janaba fatsa haru fakta sulu ku yi wanka shi ne tsarkin ya tashi daga alola don ya zama taharatul hadasul akbar ka gana ta maganan alola alola alola ga yadda za ka yi to da aka zo maganan janaba sai aka ce a yi wanka to wancan na farko da hadasul asgar wannan na biyu hadasul akbar na in kuntum marala idan ba ku da lafiya maralan ya ruhul ma cutan da rashin lafiya zai cuce shi kana an ce ka yi wankan janaba ga ruwa amma in ka taba ruwan nan akwai magana akwai ciwo ko karuwan ciwo ko jinkirin warakan ciwo duk malaman fikin sun kawo ko faruwan ciwo ko karuwan ciwo ko jinkirin warkewan ciwo to ɗaya daga waɗannan in ya zo au ala sabarin ko kuna halin tafiya ai musafirina au ja ahadun minkum min al-ghaidi ko ɗayan ku ya dawo daga gaidi ai ahadasa yayi kari au lamassumun nisa ko lamassum ko kuka shafi mata sabaka mithlu fi ayatin nisa' duk waɗannan ya faru a halin tafiya a halin saduwa da iyali duka ana neman a yi wanka ne falon ta jiduma a sai ba ku samu ruwa ba ba da ɗalabihi bayan an nema an nema an nema to fata yammamu wannan sai ku yi taimama ya kasu da ku nufi sa'idan bigire da yiban mai daɗi turawan tsahiran shine da yiban ɗin ƙasa mai tsarki famsaho bi wujuhikum ku shafi fusakunku wa aydiyakum da hannun kuma ilmin faqaini tare da goyoyin hannu miro da gare shi bilar bataini da bugun kasa guda biyu wal ba'u din nan da yace bi wujuhikum lil ilsaqi kamar yadda yake cewa kamar na hannun ka fuska وبينت السنة حديث يا بينا أن المراد شوى أبن أكي نبي استيعاب الألوين أجب قبو بين قدابي بالمسجد شافا ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج الله بايا نبي يسنيا مكو كنشي أشكن الدين ليجعل عليكم من خرج كنشي ليكم بما فرر عليكم da abin da ya fallanta muku min na alula wargusul da wanka wa taimi kaga dai an kawo hanyoyin dama ka yi alola ka yi wanka in ka rasa ruwan alolan ka rasa wankan kai taimama ba dai za a rasa ɗaya ba ba za a rasa ƙasa ba in an rasa ruwa to haka ne fata yin mu kaga can sai fi kiwo zo kawo to da yake masu bincike ne suka ce to wai an ce kai alola sai aka samu ba ruwa an ce kai taimama sai aka samu ba ƙasa ya za ka yi aikin ibada ya kama ka ba ruwan alola ba ka san taimama ya za ka yi to ya ce malallan ya girma an wala mutum yammiman fa arba'atul aqwali yukaina mazhaba yusalli wa yaqli akthuma qala malikun wa ahmad yaqli wal ada'u li ashaba ya za a rasa ruwa ya za a rasa kasa to daji kaje kana tafiya sai kura ta koro ka da gudu kaga ba matsira sai ka dare akan itace kura bai hawan ishi sai ya tsoguna ya ce ka sauko kana sama akwai ruwa a sama akwai kasa a sama lokacin sallah ya za yi ba ruwan taimama ba kasan alwala suka ce to fa arba'atul aqwali yukanu masaba wanda ya ce kai sallan haka nan karka jinkirta sallah in ka ko ka biya yusalli wai kai aksu ma kala maliku maliku ya ce ya sallan kare biya wa ahmad ahmad ya ce wa ya ce ya saurara wai kani ya biya a shabu ya ce kai yayi ada'i kawai la yukallimu lahu nafsan illa wusa mana walakin yuridu amma Allah yana nufi ne ne ya tsaki rakun ya tsarkake ku min al-ahdasi daga karewar zunubi da zunubai walitin madan ya cika ni'imata ko ni'imar sa alaikum akan ku bil islami da musulunci bi bayani da bayanin shara'i dini shari'o'in addini la'allakum ko watakila ku tashkuruna ku gode ma ni'imahu ni'imomin Allah wa ku tuna ni'imatallahi alaikum ni'imar Allah da yi a kanku bilmin islami da musulunci wa mi saka hu da alkawarin sa'adahu allazi wa saqakum wanda ya alkawari ya muku alkawari bihi da shi ahadakum alaihi iz qultum lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama yayin da ku mu'minai Allah ya muku rahama kuka ce ma annabi ina baya atumu yayin da kuke masa mubaya'a sami'ina wa dana ku irin na mutanen Musa ba sami ina wa a saina ko Allah sai muku muwafaka kuka ce manzo Allah mun ji mun bi wannan muwafakan Allah ne fi kulli ma ta amuru cikin duk abin da kake horo da shi wata na kake hani min ma nuhibbu wa nakrahu wanda muka so ko muka ki wata kulla ku ji tsoron Allah fi misaqihi a cikin alkawarinsa an tankulu kar ku warware shi inna Allah hakan ubangiji alimin masani ne bi zati suduri da abin da ke cikin kiraza shine kirjin nan ma fil qulubi abin da yake cikin zuciya fa gairuhu wani sawala shi yafi ya ayyuhal ladina amanu ya wadannan ka ba da gaskiya da Allah kunu qawwamina lillahi ku zama masu tsayawa ga Allah bi hukukihi da hakokin Allah shuhada kuna masu shaida bil qisli bil adli da adalci wala ya jirman na kunshi na ana komin kada gaba da tsakaninku da mutane ya ɗora ku ba ba ba da bukulu komin ayyul ku ba da kafirai ala Allah ta adilu cewa ba za ku yi adalci ba fatanalu ku samu minun da gare su ne adawatin ku samu laifi ne adawatin saboda gaban su idilu ku yi adalci fil adu ya cikin maki walwali da majibanci huwa ayil azalu shi adalcin na garbu ya fi kusa littakawa ga tsoron Allah wata kulla ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun Allah masani ne bima ta'maluna da abin da kuka aikata mai jazi kun zai muku samu ko bihi da shi wannan ayan ya sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hudaybiya ya ce zai je ya haji ya zo umra sai kafiran makka suka hana shi suka ce ba zai shiga ba ya koma sai baɗi ya dawo aka dai maganganu har aka rubuce-rubucen sulhu to a halin haka sai ga wasu kafirai sun zo za su shiga haji ɗin sai suka sun hana annabi amma ba su hana waɗannan ba sai sabai suka ce annabin allah a hana shi arna za su je su yi wallahi ba za su yi ba to suka yi niyyar su je su tsare annan allah ya ce a ku yi adalci ba haka ba ne ku wasu ku je ku yi ba su suka hana ku ba ku shiga to shine kada gaba tsakaninku da wannan ya hana ku yi adalci allah yana son adalci da musulmi da agar ku kafirai ne ku yi musu adalci ba su taba ku ba wa'anan lawun da zina amanu allah ya alkawari ma waɗanda suka ba da gaskiya da allah wa amila salihati suka yi aiki na kwarai wa adan hasanan alkawari mai kyau da hum magfiratun gafara ya tabbata gare su ajrun da lada azimin mai girma ko aljannatu shine aljanna wallazina kabaru haqiqa wannan da suka kafirce da allah wa kazzabo suka karyata ya ya tuna da ayoyin maula ika waɗanta nan kasabul jahimu su ne ma'abota shiga wutan jahima ya ayyuhan ladina amanu Allah ya alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku ya zama qaumin yayin da waɗansu mutane suka yi nufi su ne qurayshiyawa an yamsudu ilaikum aydiyahum su miƙa hannayensu zuwa gare ku liyaqtuku bikum don su kashe ku gaba ɗaya bakafa aidiyahum Allah ya kame hannayensu an kun gabarin ku a samakon ya kiyaye ku min maradu daga abin da suka yi nufi bikum da kun wata kulla ku ji tsoron Allah wa lallahi ga Allah ne bal ya tawakkalil mu'minuna mu'mine suke tawakkali amin akan magana akan magana akan magana na gajiya yayin ma wai wani bayahude ne ya zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayan ko annabi ko wasiyan annabi zai masa tambayoyi guda uku tambayan nan an samu ɗaya daga cikin manyan sahabbai zamanin sai na abakar sai yana cewa ya zo tambaya ne menene Allah bai da shi me Allah bai sani ba me ba shi a wurin Allah sabai suka taro suka rikice sai na aliyu ba a wajen sai wani ya ce in ba ku da amsa bari in kira wanda zai ba da amsa na ji Allah yana annabi yana ce Allah ya karfafi zuciyar aliyu a ji a kira shi aliyu da zai ai wannan mai sauƙi ne abinda allah bai sani kun ce yana da ɗa bai zai yana da ɗa ba yana da ɗa ne lam yalid wa lam yulad wa zai yana da ɗa ba ko ba sani a wanda allah ba shi auren allah bai da abokin tarayya abinda allah bai yi bai san zalunci ba shi kenan aka ce gaskiya ne wallahi kai wasiyin manzon allah allah bai zalunci Allah bai san yana da ɗa ba Allah bai da bai da abokin tarayya kamar Allah ya samu dace wannan muka dace muka sa abin da wanda kusa da gaba mulwa shi ne da wasu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Kai